من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا خير من يمم العفو نساعته ساحيا وفوق متون العين كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمؤتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من هرم الليل إلى هرم كما سر البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى عن ملك منزلة من قاب قوسين لن تدرك ولن تروني الحمد لله من قد الله ديك الدراما نتشيك بعد كراتمنا cikin wani littafi mai albarka ta burdatul madihi na imam busairi yau karatu mu dai mana magana ne fasulun fi isra'ihi wa mi'rajihi sallallahu alaihi wasallama wannan fasalin dai mana magana cikin isra'i da mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma karatun sai zo a daidai bisa muna munasaban watan Rajab wanda a cikin watan ne manzon Allah ya Isra'i da Miraji ya bude mana da cewa wato bil iktishar a takaice kafin mu shiga cikin baitotin me ake nufi da Isra'i kuma sa'an nan me ake nufi da Miraji a gurin malamai in an ce Isra'i lugatan wato tana samo asali ne daga sara yasiri wato in an ce sara ko kuma asairu ma'anansa almashi lailan tafiya da daddare shine a cikin alqur'ani Allah ke ce mana subhanallazi asra bi abdihi sai ce mana lailan domin ya mana ta'kidi na ita kalman sairun nan kenan to kaga ma'anan asairu ma'ana almashi lailan tafiya da daddare sarataifuhu wa hanan wa kittu bi qurbihi atilu ishtiyakan wal garamu bala'i wannan imam busairi yana cewa na'am sarataifu man ahwa fa arrakani wal hubbi atarjul lazzati bil alami to shine ma'anan al isra kenan lugatan Isra'i kuma istilahan shine tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan haramu Makka zuwa Baitul Maqdisi wannan shi nake ce wato kiransa da Isra'i shi kuma mi'raji shine wato su'uduhu sallallahu alaihi wasallama ila al-alam ulawi tafiyar da manzon Allah ya zuwa duniyar sama wato ya tafiya ketara kaifatar karuki kal anbiya'u ya sama amma ta walat hasama'u lam yusawuka fi ulaka wa qad hala sanam minka dhunahum wa sana'u ya rasulullah to sai bude wannan baiti yana cewa ya khaira man yamma mal'afu nasahatahu wa amma man haluhu rajun lil karami yace ya manzan Allah ya khaira man yamma mal'afu nasahatahu ya mafi alkhairin wanda mabarata suke zuwa farfajiyansa ma'ana an ce al'afuna ma'ana at-talibuna masu nema wato duk masu neman abin Allah suna taruwa ne su cincirundo a kofar manzan Allah saboda manzon Allah shine babullahi fa ayyi mur'un atahu min ghairi kala yadkhul manzon Allah shine kofan Allah mawahib rabbul arshi taha muhammadun wa rahmatuhu wa huwar rahim fa akrima bashirun nazirun mufsitun wa qasimun jawadun karimun basidul kaftimun ima to duk wani abin Allah ana samun sa ne ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai neman Allah yana zuwa gurin manzon Allah ne duk mai so Allah ba shi wani abu to dai zo ne Allah dai bada wannan abun ne ta hannun manzon Allah inna wallahu al-mudi wa anil qasim to sai kasance kamar yadda alkur'ani yake mana ishara wa in tudiuhu tahtadu to wannan alkur'ani yana mana ishara ne na mana nuni zuwa ga cewa in dai Allah kake so ka bi ko kana neman abu a gurin Allah ne to ka biyo ta hannun manzon Allah saboda shine alwasitatul uzma sallallahu alaihi wasallam wa amma man haluhu arrajun lil karami arrajun lil karami wanda suke kwadayin wato kyauta wanda suke kwadayin baiwa su ne amma manahalhu suka zo suka cika suka yi cincirundo wato a mabubugan nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato nan ya shabbaha mana manzan Allah da cewa shi wato ainun ne min uyunir rahmati sallallahu alaihi wasallama ko kuma shine ma ainur rahmatir rabbaniya din kaco kam wanda ake zuwa aje a sharuwa a gurin min kulli fajjin amikin qad ataw zumaran sa'ayin wa fawqa mutunil ainukin rusami yace masu zuwa gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yana ce mana walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima to wanda suke zuwa gurin ka ya rasulullah min kulli fajjin daga dukkanin wani nisa aniqin mai zirfi kada atau zumaran sun zo su jama'a an ce ma'anan zumaran ya'ani jama'atan sun zo jama'a jama'a zuwa gare ka ya rasulullah sa'ayan wasu sun zo a kafafuwansu wa fauka mutunil ainukin rusami wasu kuma sun zo a bayan manya-manyan raƙuma sun zo izuwa gare ka ya rasulullah wa man huwa al-ayatul kubra li mutabirin wa man huwa al-manhalul ahna li kulli dami manzo Allah shine al-ayatul kubra aya mafi girma a cikin halittun Allah Allah bai taba wata halitta mai cikan aya da cikan girma da buwaya irin manzon Allah ba babban halittan Allah shine manzon Allah babban buwaya a cikin abin da Allah ya halitta shine buwayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi manzon Allah mir'atun ne li tajalli asrarir rabbaniyya wani madubi ne na tajallin sirrin ubangiji baki daya Allah aje shi a doran kasa ma'ana duk mai son ya ga Allah to ya kalli manzon Allah duk mai son ya san waye Allah to bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah shine al-ayatul kubra li mu'tabirin ga wanda ya lura ya fahimci cewa manzon Allah fa huwa tajalli zati bal huwa ainuha fa mulkul alimin hakaza malakutu فأحمد سر الذات والذات سرها تساوى على إدراكه الجلد واهنا to hakan li mu'tabirin ga wanda ya lura ne kuma manzon Allah shine almanhalul ahna li kulli zami wato mabubbugan ruwan nan mai kosarwa ga dukkanin mai jin kishin ruwa in ka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a shayar da kai saboda manzon Allah shine qutul ruhi ko kuma qutul arwahi sallallahu alaihi wasallama tazakkartu man huwa lil wara kullihim qutu umu hajarun wal mustafa al qarma ya qutu ومن هو الأروة الوسطى لمؤتسم ومن هو الرحمة العظمى لمقتنم صليت من حرم ليلا إلى حرم على البراق سريئا يا أجل سمي يتمنى الله ومن هو الأروة الوسطى لمؤتسم النبي شيني الأروة الوسطى معنى إجيا نمي كرفي شونا كما نتمسك بأجال النبي متابعا مذاهبه هو المهدسات فلا لا فتغنيك عن دستور كرز وكالد وتغنيك عن جون يروم مهالا tamassaktu bil azyal minka musaddiqan ya rasulullah haka shi yake faɗa mana to manzo Allah shine al urwatul wusqa wato wanda lam tisama laha ko kuma lam fisama lahu wanda in ka rike shi ba zai taba yankewa ba shine hablullahi matini wanda in ka rike shi zai kai ka zuwa ga Allah ko manzo Allah shine ar-rahmatul uzma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullah yana faɗa mana cikin hadisi inna ma ana rahmatun muhdatun to manzo Allah shine ar-rahmatul uzma limuhtanimin ga dukkanin mai neman ganima صريت من هرم الليل إلى هرم على البراق سريعا يا أجل سمي يتي يا رسول الله سريت كاتفي من هرم دق هرم مكة ليلا دددر إلى هرم زوى هرم بيت المقدس wanda wannan tafiyan tafiyan wata guda ne a zuwa a dawowa ma dawon wata guda ne idan mutum da je Baitul Maqdis daga Makka ya je ya dawo to zai yi tafiyan wata biyu ne zuwa wata guda dawowa wata guda to shi manzon Allah yayi tafiyan nan ne saraita min haramin laylan ila haramin ya tafi da daddare alayhi salatu wassalam kuma ya dawo gida an yi sallan asubahi da shi wannan tafiya ne Isra'il nan an yi shi ne alal buraqi sari'an ya ajalla sami an yi shi ne alal buraqi ma'ana akan buraqa sari'an cikin gaggawa aka zo ya ajalla sami ya mafi wato wato ya mafi girman mai daukaka ya mafi girman mai darajar suna sallallahu alaihi wasallam maki alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya gana da shi sauran annabawa Allah yana ganawa da su ne a ƙasa annabi Musa Allah ya gana da shi ne a dutsen tsora Sina anan ma Allah yana ce masa ya cire takalmansa amma shi manzon Allah domin a nuna maka bambancin manzon Allah da sauran annabawa zuwan manzon Allah sama gurin Isra'i da Mi'raji ba wai yana nuna maka a'a Allah na sama bane a'a matsayin annabin ne matsayinsa shi a sama ne Allah zai gana da shi kaifa tarkaru kiyakal anbiya'u ya sama amma tawalat ha sama'u لم يساوك في أولاك وقد هال سنا منك دونهم وثناء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء يا رسول الله to saboda haka sai Allah turo mala'ika Jibrilu ya faɗa wa manzon Allah yau Allah yana so ya gana da shi amma a sararin samaniya da a tafi a uce sammai a uce kasai a tafi gurin da duk wani halittar Allah sai da ya dawo kasan takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana ce mana ila mawdi'in lan tulfa mawdi'a akhmusi sai da manzan Allah ya tafi gurin da ko gurin gurbin ta kafa babu a wannan gurin to kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka da takalminsa ya tafi sai dai Hausa man dukkanin halittun Allah aka zo da wannan buraka mala'iku su ne suke rike da wannan buraka aka ce shi wannan burakan nan daga gidan aljanna aka dauko shi kuma sa'annan sufan burakan nan ya za'u kuduwahu inda aksa tarfi duk gurin da ya kalla a ne yake saka kafafuwansa kuma sa'annan an ce dabba ne mai fuka-fukai na haske to aka zo da wannan buraka aka ce annabawa sun hau buraka kafin manzan Allah amma ba wani annabin da ya taba hawa buraka da siddi da linzami sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo da wannan buraka gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an zo da wannan buraka sai buraka yayi tutsu lokacin da manzan Allah ya haushi malaika jibril ya masa tsawa ce uskun ya buraku ya kai buraka ka nutsu fa wallahi ma rakibaka khalqun akrama ala Allah min muhammadin wallahi babu wani halittan Allah da ya taba hawanka tamkar manzan Allah aka ce take wannan buraka kwarjini ya kama shi yana zufa manzo Allah ya hau wannan buraka malaika jibrilu da asrafilu suka rike wannan buraka aka kama tafiyan isra'i kenan to shine aka tafi nan Palestine kenan Baitul Maqdisi anan Allah ya tara annabawa baki daya Allah ya hada annabawa a cikin wannan masallaci sai na Rasulullahi yace na dauka za a ce babana Annabi Ibrahim ko Annabi Adamu wani ya je ya sallah yace sai naga Jibril ya kamo hannu na ya jani yace ni jan za sallah a wannan guri bayan an yi sallah tare da annabawa kowane annabi ya tashi yana godiya wa Ubangiji subhanahu wataala bisa ni'iman da Allah ya masa annabi Dawud ya tashi yayi annabi Sulaiman yayi annabi Ibrahim yayi kowane annabi ya tashi ya faɗi irin falalan da Allah masa da ƙarshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi manzon Allah na tashi sai ya ce alhamdulillahi allazi arsalani rahmatan lil alamin to tun daga wannan lokacin annabi Ibrahim ya ce to kun janda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifice ku baki daya to wannan bayan an yi Isra'i kenan sa'annan Allah ya dauko annabawa ya jera su a sararin samaniya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin to an gama Isra'i kenan da tafi miraji ma'ana as-su'udu ila al-alamin ulawi da tafi wato aji a duniyar sama to ana cikin tafiyan nan aka zo sama ta farko aka tadda annabi Adam alaihi salatu wassalam a ciki annabi Adam ya tashi yayi maraba da manzon Allah marhaban bin nabi salih wal ibn salih lalle maraba da annabi na gari kuma da na gari saboda shi yana matsayin wato uba ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a uba irin na jiki shi daman abul bashari ne amma abul arwahi manzan Allah shine abul arwahi sallallahu alaihi wasallama yayi maraba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama anan sama ta dai kenan annabi adamu alaihi salatu wassalam shine Allah yake ce mana wa allama adam al-asma'a kullaha thumma ardahum ala al-malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqina to yau ga manzan Allah ya zo wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce allamani rabbi ulumul awwalina wal akhirina alqur'ani yana faɗa mana wa allamaka rabbuka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azima ya rasulullah to ilimin da Allah ya sanar da Annabi Adamu baki daya Allah ya sanar da shi ne daga ilimin manzon Allah fa minhu ulumul alamin fa adamun bihi ulima al asma'a qabla at ta'arufi haka shi Ibrahim yake faɗa mana radiyallahu ta'ala anhu lakazatul ulumi min alamil ghaibi wa min hali adam al asma'u ya rasulullah to aka nan aka wuce sama ta daya aka zo sama ta biyu annabi Yahaya da shi da annabi Isa shi annabi Yahaya dan annabi Zakariya annabi Isa kuma wato dan sayyidatuna Maryama alaihi salam wanda annabi zakariya shine ya rainu wato shi ya raini maryam ita maryam ibnatu imrana kenan yar hannatu wato mafiyar annabi isa alayhi salatu wassalam kullama da kala alaiha zakariya mai harabu wajen inda hariska qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin to wannan kenan da aka je sama ta uku sai ga annabi yusuf alayhi salatu wassalam a sama ta hudu annabi haruna a sama ta biyar annabi idris a sama ta shida annabi musa a sama ta bakwai aka samu annabi Ibrahim to daga nan sai aka uce matakin annabawa an zo sama ta bakwai aka uce sidratul muntaha jibril ya nemi guri ya zauna manzon Allah ya ce masa a fi misli hadha al-makan yufariqul qalilu qaliluhu a irin wannan gurin ne aboki yake rabuwa da abokin sa jibril ya kalli manzon Allah ya ce ya rasulullahi fa ma minna illa lahu maqamin ma'lumin duk annabawa cikin mun nan kowa akwai wato dukkan mu mala'iku kowa akwai maqami ma'lumi wanda bai kesar wannan gurin ya ce manzan Allah inda kalta anta iktarakta wa inda kaltu ana tarakto in ka shiga daka kutsa ka uce ya rasulullah amma ni inda shiga cikin wannan kogin hasken zan kone ne ya rasulullah manzan Allah ya ce ka tashi ka je wato ka tashi mu je an ƙara maka aka je aka ƙara masa kimanin taku saba'in a irin taku nasu na mala'iku wanda ya daidai da takun dan adam dubu saba'in shine mai wutur yake ce mana wa zujja bihi fi nuri min ba'di ma waqaf an ƙara kutsawa da shi cikin haske bayan da ya tsaya har aka je gurin da Jibril ya nemi guri ya tsaya manzo Allah ta gaba da tafiya har je suka gana da ubangiji subhanahu wataala shine shehu yake ce mana tazakartu man huwa lil wara kullihim qutu hum muhajirun wa musafal karma ya qutu fa huwa tajalli zati bal huwa ainu fa mulkul alimin haka zama la qutu wa sara yashqul ujuba duna muzahimin annabi ya ci gaba da keta hijabi ba tare da wani abin da yake tare shi ba wala kadimun illa tasanna la qulitu da na fata dalladu na kaisin wa innahu taqasar an hadaini kal jabarutu fa sirrun sara li sirri sirru adu fa ma samma illa al haqq wa sirru la hutu fa ya laka min mar'an hunaka wa masma'in hawahu habibullah wa rusul ma utu fa aina tuwa min za wa aina kalimuhu wa aina allazi naja wa masjiduhu al hutu to har aka tafi manzo Allah je gana da Allah aka bashi sallallahu alaihi wasallam bil iktisari a takaice to asra bika Allah rabbul arshi kalikuna kama fara al badru fi dajin min az-zulm ya rasulullah asra bika Allah Allah ne yayi wannan tafiyan da kai yasa alqur'ani ma ake ce mana subhanallazi asra sarki ya tabbata ga Allah wanda shi ya tafiyar da wannan nan wato da wannan bawa nasa shi wannan asra din nan wato fi'ili ne lazimi amma sai aka mayar da shi fi'ili muta'addi ta hanyar ƙara masa hamza wato ta'addiyatul fi'li bil hamzati wat tad'ifi kenan sai ya zama asra Allah shi ya tafiyar da bawan nan nasa manzon Allah to asra bikallahu rabbul arshi kalikuna kama sara al badru fi dajin min az-zulmi kamar yanda wato wata yake tafiya a cikin duhun dare sallallahu alaihi wasallama wa bitatarqa ila an nilta manzilatan min sidratil muntaha fi arfa'il himami ya rasulullah wa bitaka kwana bayan an yi wato isra'i kenan tarka kana ta hauhawa ya rasulullah cikin matakai kaifa tarka ruqiyya kal anbiya kenan ila an nilta manzilatan har ka je ka wani mataki ya rasulullah min sidratil muntaha na magariyan tikewa na dukkanin halittun Allah amma banda manzan Allah ma'anar sidatul muntaha a gurin sauran bayi da mala'iku su wannan gurin da kira da sidatul muntaha domin iyanan suka taba zuwa shi ma jibrilu saboda manzon Allah ne ta bake tarawa amma shi manzon Allah wannan gurin ba za ta kasance masa sidratul muntaha ba saboda ya ketara ta ya tafi gaba da ita fi arfa'il himami cikin mafi daukaka da darajar himma wa husta fi hadrati taqrib martabatan min qabi qausain lan tudrak wa lan tarumi yace wa husta martabatan ya rasulullahi ka tattaro wani martaba da daraja a ina ka samo martaba da darajar nan yace fi hadrati taqrib a halaran kusanci da Allah فكان كاب قوسين أو أدنى دنا فتد الله دون كيف وإنه تقاصر عن هذين كالجبروت من كاب قوسين لن تدرك ولن ترمي يا رسول الله با أرسكيك با كما سأنن ولن ترمي بما أنيم أساميك با يا رسول الله وقدمتك جميع الأنبياء بها إذ أنت سيدهم من عالم القدم كما تقدمت أملاك السماء أزلا والرسل تقديم مقدوم على قدميته وقدمتك جميع الأنبياء بها دكنا أنبا وسر جايك زوا يا رسول الله amma iz anta sayyiduhum kai din nan shugaban su ne ya rasulullah saboda manzon Allah shi al-awwali ne kuma shi al-akhiru ne kuma kai sayyiduhum kai shugaban su ne ya rasulullah min alamil qadari wato min alamil qidami tun daga alamul qidami ma'ana tun a alamul arwahi manzon Allah ya gabaci annabawa ya gabaci dukkanin manzanni wa in ta'akhkhara ba'asan koda annabi ba Allah bai aiko shi a farko ba ya zo a ƙarshe domin ya kasance shine katimun nabi'ina ma'ana katimu silkin nabi'ina wato annabta Allah ya gama yinta amma he da annabi ya zo aka cika annabta shine ma'anan katami kenan ma'anan katimu kenan kamar idan an gama rubuta rubutu to da a samu katami wato stamp kenan wanda shine zai cika wannan rubutu to wato irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi kenan ma'ana shine katimun nabiyina wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama domin lokacin da Allah ya halicci ruhin annaba baki daya sai Allah ya kawo hasken ruhin manzan Allah ya haska su baki ɗayan su suke cewa qalu rabbana man gashana nuruhu hazi qala qala hadha nuru muhammadin in amantum bihi ja'altukum anbiya'a qalu amanna bihi wa bi nubuwwatihi lokacin da Allah ya halicci annabawa sai Allah ya kawo hasken ruhin manzan Allah ya mame su baki ɗaya sai suke cewa ya ubangiji wannan hasken wane ne lulube mu qala hadha nuru muhammadin wannan hasken annabi muhammadu kenan in amantum bihi ja'altukum anbiya'a in kun yi imani da shi dan sa ku zama annabawa qalu amanna bihi wa bi nubuwwatihi suka ce mun yi imani da shi kuma mun yi imani da wato mun yi imani da annabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to manzan Allah shi abul arwahi ne kuma ya gabaci annabawa kuma annabtan manzan Allah Allah ya bashi ne tun a alamul arwahi kuma an tambayi manzan Allah mata kunta nabiyyan ya rasulullahi yaushe ne ka zama annabi qala kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wa dini ni annabi ne tun annabi adam yana tsakanin laka wato wato laka da ruwa tun kafin halici gangan jikin annabi adamu kenan rasulun minal maula wa adamu lam yakun wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzama وقدمت كجميع الأنبياء بها كما تقدمت أملاك السماء أزلا والرسل تقديم مقدوم على كدمي واتو إيرن غواتو واندا سو أنباوا سكي ومنزان الله سكر غاشي زوا وانا دنيا سكي إسد ساقو سنزولي تقديم مقدوم على كدمي wato wanda da ayi wa hidima shi yake zuwa daga baya amma wanda zai yi wannan hidiman shi zai fara zuwa to da mun sun zo ne su yi shimfiɗa wa manzon Allah fa kullu nabiyyin na'ibun annabiyina dukkan su na'iban manzon Allah ne amma ne wato ne baki ɗaya mai aiki baki ɗaya shine manzon Allah وأنت تخترق السبع الطباق بهم ضمن السرادق بالأملاك والحشم كالبدر من حوله الهالات دائرة في موكب كنت فيه ساهب العلم حتى إذا لم تدع شاول لمستبك يبجي نوال الذي أوتيت من حكمه صلى الله عليه وسلم yace kai kuma kana nan ya rasulullahi wa anta taqtariqu sab'a tibaka bihim kana nan kana ta ketara sammai guda bakwai tare da rundunan mala'iku dimna suradiki bil amlaki kalhash walhashami kana cike mala'iku suna binka suna maka hidima ya rasulullahi kal badri min hawlihi alhalatu da'iratan kana cikin tsakiyar mala'iku ya rasulullahi kaman wata ne ga taurari sun kewaye ta fi maukibin cikin wani tawaga wanda kun tafihi shahibal alami kai ne ma abocin alama a cikin wannan tawaga ma'ana kai ake fara ganowa ya rasulullah hatta idza lam tada sha'awal li mustabiqin har sai da ka kai matakin da ka kure ba wani gurin da ka bari wanda wani zai taka wannan daraja ka ma mai kowane daraja ya rasulullahi duk wani daraja an samo shi ne daga darajar manzan Allah yabgi na walan allazi utita min hikami ba wato wani wanda ya rage wanda zai iya neman wani kyauta bayan abin da Allah ya riga da ya baka ma'ana Allah ya taro dukkanin jami'ul fada'il wal makarim Allah ya tara su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولم تدع رفعة في كل مرتبة من الذنوب ولا مرقى لمستنم يا رسول الله ولم تدع رفعة بكبر وانا أوكاكا با الله يرجع دي أوكاك أنبتنك ورفعنا لك ذكرك يا رسول الله في كل مرتبة تكن دكا وان مرتبة من الدنو نكسنشي دا أبنجي سبحانه وتعالى ولا مرقى لمستنم كوكما وان متاكا لا وان دا وان زي تاكا يكاموك أبو درجة يا رسول الله كفت كل مقام بالإدافة إذ فتحت أبواب حد منك للأمم وقد جزمت جموع المشركين كما نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوسل أي مستتر عن النبيين والأملاك كلهم وكي تسر بقرب أي محتجب عن الأيون وسر أي مكتتم يتي يا رسول الله وقد جزمت جموع المشركين كاينك جماعا نن مشركي ka keta rasu wato ka fatta kulla makamin wato ya rasulullah ka kaskantar da dukkanin wani daraja duk wani daraja an kawo shi gaban darajar manzo Allah kaskantaccen daraja ne annabi ya taka koma bil idafati wato in an dangana wannan darajar da darajar manzon Allah iz fatahta abwaba hadin yayin da ya rasulullah kai ne ka bude kofofin nan na shiriya minka daga gare ka lil umami wa al'umma duk wanda ya samu shiriya ya same ta ne ta sanadiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad jazamta jumu'al mushrikina kai ne ka yanka jama'an nan na mushrikai كما نوديت بالرفع مثل المفرد الألمي كما عند الله يكرا كذا دوكك يا رسول الله تمكل المفرد الألمي واتو واتو بداية تشيلو يا رسول الله وانت باك هذا نبيو والله لا تلفي لي أحمد ثانيا فأحمد فرد جوهر لن يقسم كما تفوز بوصل الله يكرا كذا كيسيش يا رسول الله domin ka rabauta da wani saduwa da ubangiji ayi mustatirin wanda wannan ya koyu anin nabi'ina wa annabawa wal amlaku da mala'iku kullihi baki ɗayan su shi yasa ba a san sirrin da ke tsakanin Allah da manzon Allah ba fa awa ila abdihi ma awa shikenan kawai wa kai tusarra bi qurbin ayi mutajibin domin kuma Allah faranta maka rai da wani kusanci da wannan kusancin ya buya anal uyuni wa idanu wato idanu ba su san abin da ya gudana tsakanin Allah da manzon Allah ba wa sirrin ayi muktatimin da kuma sirri wanda yake matukan boyayyen sirri ne to shikenan da ka tafi gurin ubangiji فخست كل فكار غير مشترك ونلت كل كمال غير مكتسم يا رسول الله فخست كل فكار سيكتترو معنا فخست فجماعة يا رسول الله سيكتترو كل فكار دكن وانا أبن الفهري أما الله يباك وانا أبن الفهري غير مشترك باتارد كاي مشاركة دواني بكي كأنك الله يباك وانا يا رسول الله wanilta kulla kamalin kuma ka samu duk wani kamala a gurin Allah ya hada maka jamala da jalala jalilan jamilan munfiqan mutawadi'an walan yaku fazzalla wa laysa bisalimin to ka tattaro duk wani muqami ya rasulullah jama'ata wujudan haibatan wa jalalan wa absartu miza bahjatan wa jamala jamaluka unsun haibatan wa mahabbatun fa anta atammul mursalin kamala to shine walilta kulla kamali ka samu dukkanin wata kamala zatiyya wanda gaira muktasini Allah bai raba ta ba Allah ya dauko ta ne ka cokam ya baka munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasimi wa fukta kullu ala in gaira muktasibin ya rasulullahi kafi fici dukkanin wata daukaka wanda kai daukakan ka gaira muktasibin ba wai nemowa kai ba ya rasulullahi Allah ne ya baka wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha wajusta kulla maqamin ya rasulullah ka ketare dukkanin wani maqami ma'ana duk wani daraja da isa da martaba manzon Allah ya ketare wannan gairu muzdahini ba a macin koso da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajalla miqdaru ma wallita min rutabin wa amma ibdalu ma awtita min karami wa tamma asraru ma utita min minalin wa azza idraku ma wallita min ni'ami بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا بالمصطفى خير حسن بازك الشمم به المحيمن بالإئزاز شاب لنا من الإناية ركنا غير منحدم لما دعا الله دائنا لداعته خير النبيين لنا خير مغتنم ومزقدا خالق الأكوان ينعته يا بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يشي وجل مقدار ما وليت من رتب يا رسول الله ما وليت أبين الله يجب أن تامك من رتب نمرتبه na darajoji ya Rasulullahi wato fadansa ya girmama wato hace ba zai iya fada ba inna fadla Rasulullahi laysa lahu haddun fa yaribu an hunadikum bi fami da man da'atun nasara fi nabiyihim wa hukmi ma shi'ta mad an fihi wa takini law nasabat qadruhu ayatu izman aismuhu hina yud'a dari sarramani wa amma ibdal ma utita min karami ma udita ya rasulullah abinda Allah ya baka min karamin na karamci da kyauta wa amma ibdaluhu wato falalansa ya mame dukkanin halitta ma'ana rahmaniya da falala da karamci na manzon Allah ya mame dukkanin halittun Allah baki daya wa tamma asraru ma utita min minanin wato asraru ma utita sirrorin abinda Allah ya baka min minanin na kyauta wato sirrorin Allah ya cika maka fa auha ila abdihi ma auha kenan wa azza idraku ma ulita min ni'ami wato idraku ma ulita riskan abinda Allah ya jibanta maka min ni'amin na ni'imomi ya girmama ba za a iya sanin abinda Allah ya bawo manzon Allah ba ma'ana ba a iya sanin wane ne manzon Allah ta hanyar mu'jizozi shehu yana ce mana wata adadu ayyul mustafa laysa nafi'an falaysa ushayrul ushri ma fi sahaifi wato duk abinda ake faɗa game da mu'jizozi na manzon Allah ba shi zai saka san manzon Allah ba darajar manzon Allah ya utana لو ناسبت قدره آياته إذا آيته حين يدعى دار الرمم فعيك لا تنهى وقدرك فوقها ومقدارك السامي العلي فوق ذلك وبشرى لنا معشر الإسلام يتي بشارة غريم يا موتارا الأمم من زن الله مسلمي إن لنا بالمصطفى خير حسن بازك الشمم للي سبيد من زن الله الله يا بام ونجرما الله يا بام ونسولو لما كاني saboda kasancewar mu al'umman manzan Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiquna haka alqur'ani yake faɗa mana to muka zama mu ne mafi alkhairin al'umma kuma a haka mu ne al'umma na karshe al'ummatul akira mu ne tukwatan al'umma na saba'in a duniya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to sai muka zama bihil muhaimin bil izazi shada lana bihi da manzan Allah ne bihi ma'ana ba usbabiyya ta sanadiyar manzan Allah ne Allah almuhaiminu shada lana Allah ya wato ya gina mana wani girma min al inayati na daraja Allah ya gina mana menene rukunan ghayra munhadimin Allah ya gina mana wani rukuni wanda wannan rukunin ba zai taba rugujewa ba wato Allah ya gina mana wani girma lamma da Allahu da ina li da'atihi khairun nabiyina lilla khairu muktami lokacin da Allah ya tashi kiran annabin mu sai ya kira shi da wato shine mafi girma a cikin annabawa sai muka zama wato mu ne sai muka samu wato mu ne mafi al'umma mafi daraja saboda mun biyo darajar manzon Allah tabi'ul marfu'i marfu'un amuzgada kalikul akwani yan'atuhu bi akramir rusul kunna akramul umami tun lokacin da Allah wanda shine kalikul akwani mahalicin halittu baki daya yana sufanta manzon Allah da akramur rusul mafi karamci a cikin manzanni kunna akramul umami sai muka zama mu ne mafi karancin al'umma a cikin al'ummatai da baki ɗaya da Allah ya aiko wanda ya kasance mu ne ma za mu zama shaida wa sauran al'umma wato wa sauran annabawa a filin alkiyama mu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine zai zama shaida a gare mu wanda annabawa suna tamanni tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka maqaluhu annabi Musa na tamanni ina ma yazo a al'umman manzon Allah ina ma shi al'umman annabi Muhammadu ne dukkanin annabawa suna tamannin kasancewa al'umman manzon Allah saboda falala da daraja da irin wanda Allah mana na kasancewar mu al'umman annabin rahma alaihi salatu wassalam Allah kusanta mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama Allah kara mana kusanci da manzon Allah Allah nuna mana fiskan manzon Allah laitana kassana bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu shaqa'u fa sallallahu wa sallim ala sayidina maulana Muhammad salatan taftuna biha abu barda wa taysir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin